بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta asabar safiyar biyu ga watan rabi'ul thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da 1438 bayan hijira daidai da 31 ga watan 12 2016 miladiyya insha Allahu ta'ala yau za mu ɗora daga cikin darasin littafin mai suna la ilaha illallah wannan kuma shine darasinmu na goma sha tara daga cikin giyar darasin wannan littafi na la ilaha illallah muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki da abin da yake shine mafi daidai jama'a musulmi in ba mu manta ba muna nan dai ainihin wato annaqidul rabi abu na hudu wanda ke warware kalmar la ilaha illallah gabawan da ya faɗe ta saboda aikata ɗaya daga cikin ababen da muka lissafa shine dukkanin wanda ya ƙudirce a ransa cewa akwai wata shiriya da tafi shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cika ko tafi ta falala ko take daidai wa daida da ita ko yin hukunci da sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hukunci wannan abin shi ma yana ana iya yin hukunci da shi a matsayin addini to kai tsaye jama'a mai yin wannan shi ma ya kafirta ya bar musulunci mun karanto maganganu da yawa wanda malam ya kawo mana dangane da ainihin wato wannan gaba din insha Allah ta'ala a inda malam ya yi kokarin fahimtar da mu cewa duk mutumin da yanzu ya ce to yanzu zamani yanzu aka kama barawa a yake mai hannu wannan ainihin zamanin da ne da dai an yi haƙuri dai a dai a dai kai shi wajen alƙali a masa hukunci a tura shi gidan yari to faɗin wannan jama'a faɗin wannan magana da ya yi magana ce wacce tana kishiyantar karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kishiyantar alqur'ani mai girma ma'ana abinda wannan yake nunawa shine cewa ai yanke hannun kauyanci ne ko hukuncin yayi tsanani da yawa ina ma ina ma da za a dan sassauta ma'ana shi wannan ya fi Allah madaukakin sarki sanin maslahar da ta sa a ci a yanke hannun ɓarawo ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimtar addini shi ya sa ma yake faɗin irin wannan magana amma kai tsaye jama'a mun san wanda ya faɗi wannan yana son ya kore abin da allah ya tabbatar ne kuma yana son ya kawo wani hukuncin da zai ainihin wato maye gurbin hukuncin allah da na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to duk wanda ya wannan ya warware kalmar ta la ilaha illallah ko ya ce a'a ai jefe mazinaci wanda ya taɓa yin aure gaskiya wannan hukunci ya tsanani da yawa a dai canza wani hukuncin gaskiya to faɗin wannan kawai jama'a ya sa mutum ya kafirta ba shi ba addini saboda aikata wannan abu menene addini ne shari'ar wane shari'ar Allah ce shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka ji wani ya cewa wallahi irin wannan kunce-kunce bai dace da wannan zamanin ba ai a wancan zamanin dai saboda karancin abubuwa to ba laifi da iya amma dai a wannan zamanin namu gaskiya akwai matsala muna ganin dai ayi kaza ayi kaza kuma jama'a wannan kuskure ne ba daidai bane wannan yana jan mutum zuwa ga warware kalmar shi ta la ilaha illallah Allah ta'ala ka datar da mu ka tsare mana imanin mu ka ainihin wato kai mu zuwa ga daidai mun tsaya a ainihin wato inda malam ya fara jeranto mana ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda suke bayyana mana asalin musuluncin nan daga wajen waye ke ayar da makaranta a baya malam ya kawo mana ita ne saboda duk mutumin da ya yi ƙoƙarin halatta abin da Allah ya haramta da manzansa wanda wannan abin kowa ya san haramun ne a addini misali shi ya halatta ko kowa ya san haramun ne shi ya halatta ko kowa ya san halal ne shi ya haramta to dukkanin waɗannan abubuwan da mutum zai yi jama'a yana kai mutum zuwa ga warware kalmar shara ilaha illallah an gane wannan ku kamar mutumin da zai yi da'awan cewa ai ba laifi a sha giya ina fata an gane domin ita giya ita ummul khaba'ith Allah ta'ala ya haramta a cikin Qur'ani to ko da mawaƙa da kan yi waka su ce a sha ruwa ba laifi ba ne ko aka kai waƙin da ya dinga faɗin wannan maganar ko amma me yake nufi da ruwa a nan fiya wata ruwan rijiya ruwan famfo yana nufin giya ina fata an gane wannan jama'a saboda haka jama'a mu sani irin wannan abin mutum yana yin shi ko da wasa ne jama'a mutum ya faɗa zuwa kafinci Allah ka kiyashe mu shi yasa ma ne ya kawo wannan aya Allah ta'ala ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu su mutane hukuncin jahiliyya hukuncin maguzanci suke nema su rika hukunta abinda Allah ta'ala ya hukunta da shi Allah ya ce wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun babu wanda yafi Allah mafi kyawun hukunci amma ga mutanen da suke masu yaqini da sakankancewa game da ainihin wato Allah madaukakin sarki وقال سبحانه هكذا الله مدوكين سركي يا فدي استن صوت المائده ايه 44 الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون duk wanda yi hukunci da wani abin da Allah ta'ala ya sauka ma'ana ya ƙi hukunci da hukuncin Allah to me yi irin wannan su ne kafirai an gane wannan ko za mu zo bayani dalla-dalla game da wannan gabar insha Allah ta'ala game da faɗin wa mallami hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul zalimuna fa ulaika humul fasiquna duk zamu zo mu ji insha Allah ta'ala wa qala jalla wa ala haka nan Allah madaukakin sarki mai girma ya ce inna ad-dina 'inda Allah al-islam lalle addini kadai a wurin Allah shine musulunci duk wanda yayi wani addini wanda ba musulunci ba Allah ta'ala ba zai karba masa ba sanannen addini shine musulunci dan haka idan kai mumini ne kana neman yardan Allah madaukakin sarki kana neman shiriya kana neman alkhairi to kai kokarin bibiyar abinda Allah ta'ala ya saukar kai kokarin bibiyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo a matsayin shari'ar musulunci wa qala subhanahu hakanan Allah wanda tsarki ya tabbatar masa yace ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya nemi ya yi addini ya bauta wa Allah da wata wani nau'i na bauta a matsayin addini wanda ba musulunci ba falan yi ƙubala minhu kaga isa kaulan falan yi ƙubala minhu har abada Allah ba zai karɓa mishi wannan abin da ya yi a matsayin addini ba. Wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma wannan a gidan lahira yana daga cikin hasararru. Allahu akbar. Jama'a ku ji wannan magana. Shi yasa duk mutumin da yake bin wani abu da ba na manzon Allah ba. Jama'a wannan mutum batacce ne. La shakka. Duk mutumin da yake kokarin sai ya nemo wani abu a cikin addini ya mai da shi addinin wanda ya yi kama da addinin ba addini ba ne to mu sani shi ma ya ce ƙarƙashin wannan aya dan ba musulunci ya yi ba idan musulunci ne sai a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koma zuwa ga alqurudul mufaddala sune sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa amma yau rana tsaka wani ya kullo da wani abinci kuma ma addini ne har ma ya ce duk wanda yayi kaza yana da ladan kaza kaga irin wannan ibtaghi ghayra al-islam dina ya nemi ya bauta wa Allah yayi wani addini da ba addinin musulunci ba to ka sani koda kayi din ka ja mutane sun yi din Allah ya ce falan yuqbala minhu har abada Allah ba zai taba karba da gare shi ba kuma ma wa huwa fil akhirati min al-khasirin a gidan lahira yana daga cikin hasararru Allah ka kiyashe mu kenan wannan ayar jama'a jan kunni ne ga dukkanin mutumin da zai bauta wa Allah da abin da ba musulunci ba an gane wannan ko jama'a domin dukkanin wani abu da aka kawo shi a matsayin shuha wani abu wanda ya yi kama da addini amma ko ba addini ba ne to jama'a wannan abin har abada Allah ba zai karɓe shi ba a matsayin addini a matsayin abin da za a bauta wa Allah da shi kai can dai in kaji cewa kaji ka ce eh dole sai kayin to kayin amma hukunci yana wurin wane ne yana wurin Allah ne kuma kowa zai je ya tsinci abin da ya shuka ya ko kowa zai girba abin da ya shuka a gidan lahira Allah ta'ala ka tsaye da mu akan bin addinin da cikakkiyar sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala jalla wa ala hakanan Allah madaukakin sarki mai girma da ɗaukaka ya ce innal ladhina kafaru bi ayatina lallai waɗanda suka kafircewa ayoyinmu hujjojinmu bayyanannu saufa nuslihim nara da sannu za mu shigar da su cikin wuta wata irin wuta mai bala'i da musiba da ƙuna da raɗi kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatin jikinsu suka ƙoƙƙone suka ƙone ƙurmus suka diddige suka fatattake suka ragargaje baddalnahum juludan ghayraha sai mu canza musu waɗannan jukkunan da suka riddige da sababbi Allah yana canza musu ne liyazuqul azab saboda su ƙara ɗanɗanan bala'in azaba Allahu akbar kenan jama'a azabar wutar jahannam musiba ce bala'i ce da za a ce kawai so ɗaya idan aka yi maka wannan karin dige din fatan jikin mutum ya fatattake ko ya ragargaje aka ce za a kyale ka haka to wallahi ka samu sauki mutum ya samu sauki ai ko kaga ai ba wata fata da mutum za ta samu ta ƙara mene ta ƙara shi ko to amma a'a da zaran an fatattaka an ragargaza sai a ƙara dawo da mutum halittarsa kamar ta farko wutan ta ƙara ragargazawa ya ƙara jin wannan zafin da wannan musibar raɗaɗin idan kishi ya kama shi ce a kawo ruwa sai a kawo ruwan da wannan fatan yan wuta wanda idan wutan ta kona ta fatattaka su wannan ruwan gyamban da yake taruwa shi za a ɗebo a bashi kuma ya sha Allah ya ce wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh ruwa ne mai bala'in kuna gashi kuma ruwan gyambo da ya kai fuskar shi haka ma zai sha ruwan tun daga nan fuskar shi za ta kwabe ta faɗo a cikin ruwan saboda tsabin bala'i Allah ya ce haka za su kwankwaɗi wannan ruwan liya zuƙul azab Allah ya ce yana ma'in wuta haka yi domin su ɗanɗane bala'in azaba shi ya sa malamai suka ce jahili bai san Allah ba ko kuma baya jin tsoron Allah saboda bai ma san waye Allah ba bai ma san mai Allah ya tattali na azaba ba a lahira naka shi ba ruwan shi gani yake shi jira yake a busa kaho ma su ne na Allah ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka kiyashe mu sai Allah ya ce maka ma inna Allah kana azizan hakima lalle Allah ya kasance azizan mabuwayi ne mai karfi mai karfin iko da gudanarwa ne game da halittunsa hakiman kuma Allah mai hukunci ne mai hikima ne game da ainihin abin da ke zartawa ga bayansa wa qala subhana kuma Allah madaukakin sarki ya ce fala وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ce ina rantsuwa da ubangijinka su mutane ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka a matsayin mai yin hukunci a tsakankaninsu a lokacin da kake raye an gane wannan ko a bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fa sai sun sanya alqur'ani da sunnarsa ingantacciya a matsayin abin da zai rika yin hukunci tsakaninsu in sun samu sabani jama'a ina fata an gane wannan shine fi ma shajara bainahum cikin abin da yake gudana a tsakankaninsu na sabani sannan thumma la yajidu fi anfusihim haraja sai dai dole an wayi gari ba sa jin wani kyashi ba sa jin kyashi a zukatansu mimma qadaita cikin abin da kai ka hukunta cikin abin da kai ka sanya a matsayin hukunci an gane wannan ko wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya matuƙar miƙawa ma'ana wajibi ne akan musulmi yayin da Allah da manzansa suka yi wani hukunci ko to dole ne ya ci cewa ya yarda ya aminta ya miƙa wuya da wannan hukuncin na Allah ya jayi zuwa gare shi an gane wannan jama'a domin rashin bin wannan abin zai jifa shi zuwa ga musiba da bala'i zai gadarwa da mutum fushin Allah an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka ba mu ikon ainihin wato bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin mai da hukuncin mu cikin abin da ke gudana tsakanin mu zuwa ga Allah da manzansa dan haka jama'a mu sani tahkimu shar'i Allah ibadatun lillah hukunta shari'ar Allah game da wani abu da ke faruwa tsakanin mutane yau da gobe ibadatun lillah wannan fa shi ma bautan Allah ne ma'ana yadda sallah take bauta shi ma haka hukunta shari'ar Allah a matsayin hukuncin da za a yi aiki da shi shi ma shari'a ce ibada ce ga Allah in ka yi Allah zai baka lada in ka saba za kuma ka samu nauyin zunubinka a wurin Allah madaukakin sarki jama'an fahimci wannan ko wal qasdu minhu al ibadatu bi tahkim shar'illah abin da ake nufi a nan shi ne mutum ya yi bauta wa Allah mutum ya bauta wa Allah ta hanyar hukunta abin da Allah ta'ala shar'anta wa tahkimu ghairihi shirkun kenan hukunta abin da wani Allah ya yi aike shi ko ya sanya a yi to shirka da Allah ne tunda wannan ya zama ibada me yake shi ibada shirka ko ko ba haka bane don haka hukunci da abin da Allah ta'ala ya tabbatar shine shari'a shine kuma ibada hukunci da abin da wani Allah ya sanya a matsayin shari'a tashi wannan shi ma ya zama shirka ga Allah ya zama anewa hukuncin Allah mene kishiya ko qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويكوكو وأنشم متاني سنة وس أبا بن تارياني شرعوا لهم من الدين وأن شرعا تامس وأنا أبناء الدين ما لم يأذن به الله وأن الله بإذن لا أيك لشيبة كوشي يسا وأن متاني سكي إمبن الله ني سمو لسنة وس أبو كان تارياني suna da wasu jagorori ko wasu shugabanni ko wasu ababen bauta waɗanda suke shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izinin aikata ba an gane wannan ko jama'a shi yasa ma ƙarshen ayar Allah ya ce walaula kalimatul fasl da ba dan kalmar rabewa ba na cewa Allah ya yi hukuncin ba zai halakar da mutane ta hanyar zunubinsa ba halakarwa na gaba ɗaya Allah ce laqudiya bainahum da Allah ya yi hukunci tsakaninsu kai tsaye suna aikata wannan aikin Allah ya dirkake su da azaba Allah ya ce wa inna adh-dhalimina lahum azabun lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai riya da lahira za su sha wannan azaban ne saboda wannan hukuncin da suke yi ba da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato hukunta ba Allah ta'ala ka tsare mana imanin wa qala ta'ala hakanan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna lallai idan kuka yi musu da'a da biyayya akan haka kuma kun zama mushrikai da su ake yi da musulmi ake wannan magana aiko Allah ya ce ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق kada ku ci dukkanin wata dabba wanda ba ambaci sunan Allah yayin da za a yanka ta ba lalle yin hakan mu sani fasikanci ne ƙetare dokokin Allah ne wa inna shayatin la yu'una ila la yu'u la yu'una ila la yu'una ila ba'dihim بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شيطانو كما سنه وجونن سو وحي سنه وجونن سو ainihin wato bishara amma irin na runi na fata an gane wannan to Allah ta'ala ya hana mu wannan a suratul an'am da ya hana mu sai yace to wa in aqatumuhu in ko kuka bi su saboda irin wancan hanyar suka bari shaitan to kuma kun zama daga cikin mushrikai tunda Allah ya hana ku amma kun ki hannuwa sai kuka yi aiki irin na mushrikai ko to kuma da irin wannan aikin nasu kun zama mushrikai nassun alqur'ani mai girma kaga anan sai Allah ta'ala ya jingina irin wannan hukuncin da cewa mutum zai fada zuwa ga shirka wa qala ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki yace ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله كريستوشي da Yahudawa sun riƙi masu bautan Allah cikinsu da malamansu a matsayin iyayen giji ba Allah ba a matsayin ababen bauta ba Allah ba wani sai ci ah suna bauta musu ne ka taɓa gani wani yana bautawa ainihin wato priest a coci ko pastor ko wani rabaran fada in zai roƙo shi ke roƙo ba wannan bane ba wannan ake nufi ba a nan jama'a sai wani ce maka to in ma na mai sujada ai ba shi ne ba ai saboda girma Allah ya ne mai sujada to amma wa yace amai inda ana yi wa wani sujada don girmamawa ya kamata a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai ya je ƙasan sham ya je ya dawo sai ya zo ya ga yadda ake ake wa mutane ma'azu bin jabal ya zo ya ga yadda ake tsuguna wa sarakuna ana zuwa gabansa ana irin durƙusan nan haka da ya dawo garin baki sai ga ai ba wanda ya kamata a yi wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana zo ya manzon Allah sallama kawai sai ya ya mayafinsa sai ya tsuguna wa manzon Allah zai tsuguna ki ne manzon Allah ce ma haza ma haza me wannan me wannan manzon Allah ya gaba kon abu me wannan kake haka sai ce ya rasulullahi na je kasar sham sai daga ana durƙusa masu sarauta da sauran masu girma shi ne ma na maka nake son maka manzon Allah ya ce a لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد la'amartu zawjati an tasjuda li zawjiha manzo Allah ce da zan umarci wani yayi wa wani sujada kaga manzo Allah sai kira abin da zai mene sujada da zan umarci wani yayi wa wani sujada la'amartu zawj la'amartu zawjata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada li'azmi haqqihi 'alayha saboda girman haƙƙi da yake shi akanta amma ko ita babu dama a ce ta sun kuyawa mijinta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ku to gashi Allah sai ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arwam min dunillah sun rike malamansu da masu bautan Allah cikin su a matsayin masu bauta a matsayin ababen bauta ba Allah ba wal masih ibn maryam haka nan sirri isa dan maryamu a matsayin abin bauta ba Allah ba amma Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umarce su da komai ba sai dai su bauta wa Allah abin bauta guda ɗaya la ilaha illahu babu abin bauta bisa cancanta sai shi subhanahu amma yushrikuna tsarki ya tabbatar masa gabarin abin da suke hada shi da shi a wurin bauta kaga anan fasammahu shirkan sai Allah ya ambaci biyayya makauniyar biyayya da ake waɗancan malaman sai ya ambace shi da sunan mene shirka an gane wannan ko fallazi yusawwi baina hukmi Allah wa hukmi ghayrihi wa yaqulu huma sawa'un kafir kenan duk mutumin da zai daidaita hukuncin Allah da hukuncin wani Allah kuma ya ce ma ai da hukuncin Allah da na wani da ya kawo ɗaya ne to jama'a wannan ya kafirta an gane wannan ku ijma'an na shakaranta mana hadisin Ali bin Hatim Ali bin Hatim ya ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiristiyani shi sai musulunta da aka zuwa karanta wannan ayar sai ce ah ya rasulullah ai mu waɗannan jagorori namu malamanmu da masu bautan Allah sun ba bauta musu muke yi ba sai manzo Allah ya tambaye shi ya kai adi ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku musu biyayya akai yace i ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku musu biyayya akai yace i ce to tilka ibadatuhu ai wannan ita ce bauta musu da kuke yi haka ne ko jama'a to a yau jama'a kowane ne shi jama'a ina nufin kowane ne ya zo ya yi wani gana Allah sai ya zo ya yi nashi to in ka bi na wancan wani Allah ka kyare na Allah ko ka ce yana daidai da na Allah to kai tsaye ka yi shirka da Allah wannan shirka ne a cikin bautan Allah jama'a mu sani shirka ne a cikin bauta don haka ba a daidaita hukuncin Allah da bautan Allah da hukuncin kowane ne jama'an gane wannan ko ba a daidaita hukunci da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da hukuncin wane ne shi kowaye na manzon Allah shine garanti shine kadai wanda in ka bi ka shirya duk wanda ka bi wanda ba na manzon Allah ba wallahi ka bata wallahi alazim sunan ka batacce ka san wannan saboda manzon Allah ne kadai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya amma Allah bai ba kowa wannan bai ku in ka ce to aka bi wani ma za a shirya to a wani qur'ani a wani wahayin jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu wa ashaddu minhu wanda yafi kuma wannan kafirci man yaqulu shine wanda zaka je na cewa innal hukma bighairi ma anzala Allah ahsanu min al hukmi bima anzala Allah hukunci yin hukunci da abinda ba abinda Allah ya saukar ba shi yafi kyau shi yafi dacewa sama da yin hukunci da abinda Allah ya saukar alladhi yaqulu wanda zaka je na cewa الناس لا يصلح لا يصلح لهم اليوم الا هذه الانظمه ai mutane a yau a rayuwar yau da muke ciki ba wani abu da ya dace da su sai dai irin waɗannan dokokin da irin waɗannan tsare-tsaren na rayuwa irin mulkin gurguzun nan da ake yi da irin tsarin economy da irin tsarin dokoki da ake sawa ƙasashen nan shi ya fi dacewa da mutane a wannan zamanin ba hukuncin Allah ba ba hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbansa ba ce mutane a yau ba abin da ya dace da su sai irin waɗannan dokoki da irin wannan tsare-tsare la yasluhu lahum ash-shar'u shari'a bata dace da su a wannan zamani wa shar'u la yutaliqu hadha hadha zaman dace baka shari'a ba ta dacewa da wannan zamani kai kuna kawo mana wani wani tsohon abu ne na da ina fata an gane wannan kuna kawo mana wani abu ne wanda mene wanda yake na wani zamani an gane wannan ko wa shar'u la yatabiqu hadha zaman wa la yusayiru al-hadara sai ce maka ai wannan shari'a musuluncin ba ta dace da yanayin me sunan shi da turanci civilization ba bata dace wannan qur'anin baya dacewa da wayewar da muke da shi a wannan zamanin ba haka ake yi ba jama'a gashi nan ka je wurare da yawa ka je ka gani za ga wani ya fito ya ce wai shi me wai su wai su ne siya suke yi yadda ake kallon yan fim din nan ko masu yin fimafiman na Hausa ce maka wai nasiha ake a haka to ai kun san yanzu yanayin zamani da ya canza wannan shine mafi mafi kyau hanyar da za a za a karantar da mutane jama'a faɗin wannan magana fa kafirci ne ridda ce ma'ana abinda kuke son ku nuna manzon Allah ba gidaje ne sabansa gidadawa ne duk sauran malaman musulunci da suka rayu gidadawa ne ba su iya fahimtar da mutane addini ba sai abin da ku a yau kuka fahimta shine zai sa mutane su waye su fahimci addini bayan kuma kokarin gurɓata tarbiyyar al'umma ne koyi ne da yahudawa lalata tarbiyyar yara ne gurɓata al'umma ne domin wallahi a yau ni na sani kai ka sani su ma sun sani kowa ma ya sani ba abin da ke gurɓata tarbiyyar al'umma ya lalata ta kaman fim akwai dallan akwai a kawo guda ɗaya akwai shi waɗannan kallakallan yaro tun bai san koyi ba zai ga ana runguma ana kis wani ma ana yin zina a gaban shi yana kallo uba yana zaune yana kallo uwa tana zaune tana kallo ko idan uban ya matsa bayan ya fita za a ji a ɗebo kasusuwan a zo a sa a gidan samari su shigo ɗakin a zauna ana kallo ita kuma ta yi ɗaura ƙirji daga ita sai ɗaurin ƙirji ta zo ta zauna kuma a cikin samari ana kallo ko mata kace wai shi kuma alade jaki yana shigowa gida sai ga ha ba wannan filin kuke kallo kai ai dama ina son kalle shi ma sai ya zauna shashasha mara zuciya Allah shi kyauta ƙarshen lalacewa kenan jama'a shi yasa jama'a babu wani abu sabo da za a kawo yau a cewa shi ne zai fahimtar da mutane addini addini yana nan a yadda Allah ta'ala ya tsara shi kuma ila an taquma sa'a haka za a ci gaba da karantar da shi a cikin littafai da malamai suka rubuta maganan wai cewa a'a ai yanzu zamani yanzu ne sai ana karantar da mutane wasu maganin su ba malamai amma dan fim ne za su kalla su dan fahimci da rayuwa take kaza da kaza duk lalace wanda ƴan matan namu suke yi a yau ba fim ne sa su ba duk parties din da ake zuwa a je barbecue a je picnic a je menene a je fulani ne kauyawa ne hausa ne waye duk waɗannan abubuwan da ba san su ba daidai daidai ma karuwa suke yi kullum za a je cocktail party za a je menene till down ko za a je till down za a je waye ga abubuwa na jama'a na shirme ko ba maza kaɗai ke zuwa ba ba ko mata kaɗai ke zuwa ba ana cakuɗewa ne a cure a haɗe ko sai gama an zo ana sa wata waƙa wai girgiza a ce wai girgiza juya ba komai ki yi kuma ka yi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun allan da aka yi waɗin shi ya gani mala'iku su ko sun yi mai sun rubuta hisabin kuma yana yana jiran ko hisabin yana nan yana jiran ku kan mako wani bata lokaci hisabin yana nan yana jira yau ka saba wa Allah ka ji dadi kin ji dadi ba komai ka ji dadi ki ji dadi ku more hisabin yana nan yana jiran ku a wurin Allah domin irin waɗannan ababen jama'a su ne matsalan al'ummar da muke rayuwa yanzu a yau har ballantana kuma wani ya ɗauko wannan ya mai da shi addini a dinga waka ana cewa ka yi kaza don manzo ka yi kaza don manzo ka yi kaza ko ki yi kaza don manzo kaga ana ta abubuwa kala kala na rashin hankali na rashin tunani na rashin wayewa game da addini wai kuma duk wannan addini wai bauta Allah ma ake a haka Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imanin to duk masu irin wannan kai suna cewa to ai shi musuluncin nan ai bai dace da zamani ba dole sai an ɗarƙa ana dukan kotso an dinga yi ana ɗan disko haka ana ɗan haɗawa to yanzu ma in ba a yi diskon ba ma samarin ba za su zo ba to ka su zo mana in ba su zo ba sai me dama Allah ya ce sai ka shayar da kowa ne wala budda min musayarati al'alami wai ba makawa yanzu ya kamata ya zanto gaba ɗaya komai ana tafiya da shi ne yana dacewa an gani yana dacewa ya zama sentiment ɗin yana dacewa da yanayin yadda ake gudanar da rayuwar yau a duniya gaba ɗaya a duniya ta riga ta ce ba gani da ake a amurka ba gani da ake yi a germany ba gani da ake yi a isra'ila to duk wannan kasashen ba kasashen iskanci ba ne ba za ka taɓa ji ya ce maka ya ga yadda ake a Saudiya ba ko ya ga yadda ake a wata ƙasar musulunci ba yau ka ce ai wayewa ce ba a gani yadda ake a wurin kaza suka ce wai ai ba makawa yanzu ya kamata ne komai ya zanto ana tafiya da shi irin na tsarin da duniya take yayi yanzu shi kamata raka tafiya a kai wa an takuna mahakimul muslimina ka mahakimil alam to ai ya kamata hukuncin musulmai ma da alkur'ani da suna zanto yana dacewa da wannan civilization din na duniya da wannan wayewar da muke ciki a yau malai ce haza ashaddu kufran wannan shi ya fi tsananin kafirci fiye da na farkon jama'a na fata an gane wannan amma idza hakama bi ghairi ma anzala Allah li hawan fi nafsihi amma idan mutum yayi hukunci da sabanin abin da Allah ta'ala ya saukar saboda son zuciyar shi kadai au jahlin bima anzalallah ko kuma saboda shi jahili ne game da abin da Allah ta'ala ya saukar bai sani ba jahilci ne ya ɗebe shi wa huwa ya'taqidu anna hukma Allah huwa al amma dai a zuciyar shi ya tabbatar lalle hukuncin Allah fa shine kadai gaskiya wa huwa al-wajibu kuma shine wanda ya kamata dole a hukunci da shi فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب to anan wanda ya aikata wannan ya aikata babban zunubi bai kafata ba a zuciyarsa ya tabbatar wannan bai kusa da na Allah ba ma bai ma kama hanyar daidai na Allah ba amma dai yana yi ne saboda son zuciya to kaga wannan yana ganganta aikata laifi ne kawai sunan abin da ya aikata kabira babban zunubi da gaskiyan ainihin manyan zunubai da ake aikatawa jama'an gane wannan aiko wa ata azimatan min azaim al-ithm kuma ya aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka da ake aikatawa wa zalika kufrun duna kufr kaga wannan kafirci ne wanda bai kai kafirci girma ba an gane wannan ko qala ali ibn abi talha dai daga cikin manyan malaman tabi'ai malamin malamin tafsiri Ali ibn bin Abi Talha rahimahullahu ta'ala yace qala ibn Abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yace man jahada ma anzala Allah duk mutumin da yayi musu da abin da Allah ya saukar yayi jayayya da abin da Allah ya saukar ko faqad kafara wannan ya kafirta wa man aqarra bihi amma wanda ya tabbatar da cewa lalle wannan abu hukuncin Allah ne walam yahkum amma bai yi hukunci da wannan hukuncin na Allah ba fa huwa zalimun fasik to wannan azzalimi ne kuma fasiki ne jama'a ina fata an gane wannan shine hukuncin da Abdullahi Abbas yayi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna su ne masu kokarin daidaita hukuncin wanda na Allah ko ma su nuna na wani Allah ya fi na Allah ɗin an gane wannan ko ko a daidaita na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya san cewa lalle na Allah shine gaskiya amma shi hukuncin da ya yi ne bisa zalunci bisa san zuciya ba dan kokarin daidaitawa ko halatta abin da Allah ya haramta ba to wannan sunan shi azzalimi sunan shi kuma fasiki anan ne wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimuna da fa ulaika humul fasiquna zata aiki ta kuma jama'a ina fata an gane wannan قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يا فدي أتكلم تافنسا مدارج السالكين أبو جلد ندايا شافي ندري أكدا تلاتين دبير زوا دري أكدا تلاتين دشدا يتي وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى wannan shine fassaran Abdullahi dan Abbasin da dukkanin sahabbai gaba daya fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna qala ibn Abbas laysa bi kufrin yanqulu 'anil millati bal idha fa'alahu fa huwa bihi kufrun wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir Abdullahi Abbas yace wannan ba kafirci bane da ke fitar da mutum daga musulunci gaba daya ya bar mutum ya bar addini ina fata an gane wannan sai dai idan mutum ya aikata to ya kafirta da wannan aikin da ya aikata an gane wannan ko ko da ana gaishen sunan musulmi walaysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir amma kafircin shi kuma baya zama daya da wanda ya kafirce wa Allah da kuma rana ta ƙarshe da wanda bai yi imani da Allah da na ta kashe ba ko da ya yi imani da Allah din amma in yi to zai iya kafirta amma kafirci shi bai kai girman kamar wanda bai yi imani da Allah ba ma ballanta na kuma ran sakamako Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ta'ala ka tsare mana imani jama'a ka duba yadda malamai ke kokarin bayyana wa al'umma abin da zai ainihin wato tsiratar da su duniya da lahira dan haka abin da muke cewa anan shine jama'a mu yi kokari bakin iyawanmu mu kada ka kuskura ko da wasan ba'a ka ƙirƙiro wani abu sabo ko abin da wani ya kawo kana daidaita shi da abin da Allah ya kawo kana daidaita shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan zai ja ka zuwa kafirci wannan zai ja ka zuwa ga shirka kamar yadda ba a haɗa kowa da Allah a wurin bauta hakanan ba a haɗa kowa a wurin biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan ka'ida ce mu sani yadda ba a gwama Allah da kowa a wurin bauta ko to ko ba a gwama kowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin biyayya ko imma malaminka imma shehinka imma kowane ne shi duk wanda za a bi ana bin shi ne saboda yabuwa ya fi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama amma in ya kauce wa manzon Allah ba sai ya kyale shi ko sai ka kyale shi da bauɗewansa kai ka ci gaba da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama don shi ne Allah ya ce abi shi ne Allah ya ce ka rufe idan kawai ka bi makauniyar biyayya manzon Allah kawai ake wa amma duk wanda ba manzon Allah ba jama'a ba a yi masa makauniyar biyayya an gane wannan ko wanda kada ya kasan nagartanta mutumin kirki ne ya rayu kuma ya mutu shi ne wanda ya kamata a yi koyi da shi da aka abdullahi dan abbas ya ce ko abdullahi dan mas'ud shi man kana mustannan falyastanna biman qad mata duk wanda zai yi koyi to yi koyi da wanda ya riga ya mutu ke fa innal hayya la yu'manu alayhi fitan domin shi rayaye ba a amince masa da samun fitina gare shi dan haka shi yasa kake ganin malamai suna ta kokari wajen fahimtar da al'umma irin waɗannan abubuwan jama'a don haka ko menene ko kai wakilin wane ne na gwamnati ne ma'aikacin gwamnati ne ma'aikacin lafiya ne ma'aikacin waye waye duk wani sabon doka da za a kawo na cewa a zo a yi al'umma kaza to ka fara duba wannan dokan ka duba cikin musulunci ka gani yayi daidai da dokan Allah ya yi daidai da abinda manzon Allah ya sa a matsayin maslaha ga al'umma idan bai yi daidai ba kada ka kuskura ka ce za ka aiki da wannan abu ka je ka nemi malamai tukuna in kai ne jagoran ko kai wanda ake sa ka ne ka je ka nemi consentin malamai you abide by their understandings abinda malamai suka fahimta a addini suka faɗa maka illolinsa da amfaninsa kai sai ka duba ka gani wanne kamata ka bi la shakka na san in malamin Allah ne sai ya faɗa maka cewa kaza ya kamata a yi amma in aka yi kaza yana da cutarwa yanzu ba yaƙi yake son a yi ba da ƙanjamau ko ana son a yaƙi cutar ƙanjamau misali amma kuma an bar gidan karuwai a buɗe an bar hotel-hotel inda ake zuwa a kai 'ya'ya mata ƙananan yara a lalata su an bar shi a buɗe an ce duk wanda ya ga dama ya je to ta yaya za su an control dan ina da imani kana da imani dukkanin mun yadda cewa 99% hanyar da ake daukan cutan AIDS hanyar zina ne da ku ba ka bane hanyar zina ce ita ce mafi saukin hanyar da ake daukan ta ko mafi yawan hanyar da ake daukan ta sai dai in ya je yayi zinan shi a waje ya dauko sai zai sun yawa matar shi ta gida ya halakar da ita to arfa gidan karuwan mana gani in ba ta ragu ba ko ku jama'a irin waɗannan parties ɗin da ake yi da za a je a yi cocktail party a wuri kaza kaga 'yan mata da 'yan maza wannan ya ja budurwar shi can wannan ya ja wancan budurwar can a hana irin waɗannan ayyukan ka gani mana wala za ta ragu shi za a kawo tsari an ce yanzu duk wanda za su yi aure a je a yi gwaji ko eh gwajin gaskiya ne amma ba zai zama shari'a cikin addini ba na cewa dole sai an yi gwajin amma kuma kai ma a gwada yana da kyau aiko don ka sani kila ta ɗan saki layi ko kuma shi ya saki layi ko ba ka bane kila da an ji an duba ko sai ga a to ai wannan akwai matsala da zaran an yi auren kuma ba za a ma a daɗe ana cin abincin ba kuma abubuwa za su za su ta'azzara kaga shikenan kawai sai a rabu Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imanin da haka jama'a mu yi kokari mu dawo da ainihin wato tunaninmu zuwa ga abin da Allah ta'ala ya saukar da zuwa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in muka yi haka za mu samu tsira a wurin Allah kuma za mu samu dukkanin abin da muke nema a wurin Allah Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ina roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta ya zama daidai Allah ka sa mu tare a cikin lada wanda muka yi kuskure a cikinsa kuma ko ainihin wato kuskuren fahimta ko fassara Allah ta'ala ka gafarta mana bukatun mana alkhairi Allah ka biya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah ka nuna mana ainihin hanya mai daidaiciya ka shirya mu zuwa ga hanya mai daidaiciya ya Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da ke sauran ƙasashe na gabas tsakiya da sauran yankunan duniya waɗanda ake fitinarsu ake kashe su ake ainihin wato fitar da su daga gidajensu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka maida musu da kuncin hankali Allah ka maida musu da cikakken tsaro ya Allah muna roƙonka waɗannan da ke ƙoƙari laila nahar waje sai sun ga bayan musulunci ya Allah ka dammara su Allah ka maida makircin shi zanto makirci ne a kansu ya Allah ka shagaltar da su da kawunansu ya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah muna roƙonka ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto la ilaha illallah اللهم اكتب لهذا الدين عزة ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلة ومهانا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وأعمالنا وجه غيرك وسواك اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة ولساننا من الكذب وأعمالنا من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته